ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar alhamis ce da ta daidai da sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da sha ɗaya ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shine kasar na 21 daga cikin jeren jiya karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke karantowa daga littafin umdatu tafsir an al-hafiz bin kafirin Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da har yanzu muna kan tafsirin suratul fatiha ne a inda muka shiga cikin aya ta hudu ita ce ayar malik yawmiddin wadda muka ji cewa masu karatun alkur'ani wato shahararrun malamai da suka ruwaito karatun alkur'ani kamar yadda al-imam shatibi ya bada labarin su a cikin ainihin wato littafin shi annabnu shatabi cewa sun kasu kashe biyu akwai masu karantawa da maliki akwai masu karantawa da maliki kuma duk daidai ne kamar yadda muka ji cewa bayani dangane da sarauta sarauta ta Allah ce maɗaukakin sarki ba ta kowa ba ce amma a nan duniya akwai wasu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya danka musu wasu mukamai waɗanda daga cikinsu har wasu sukan yi ganganci su nemi hawa kujerar Allah maɗaukakin sarki sakamakon haka a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki sai ya keɓe siffanta kanshi da sarauta akan cewa ranar alkiyama shi kaɗai yake da sarauta domin a ranar alkiyama babu wanda za a taru domin yi wa naɗin sarauta kaga amma a nan duniya ana yi a nan duniya ana kiran wasu ɗayin sarakuna ko sarki amma a ranar lahira babu wanda za a kiraya da wannan sunan muka ji wata aya ta ƙarshe da muka karanta inda Allah yake cewa wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa a ranar alkiyama dukkanin wani sauti duk wata murya duk wata yekuwa duk wata hayaniya kowa zai yi shiru Allah kaɗai za a bari shine yake da ta cewa ba za ka ji sautin kowa ba sai dai ka rinka jin tafiya ta sawu kawai kamar rada sai dai ka rinka jin ainihin wato sauti kamar sawu na tafiya kawai waƙala sannan a wata ayar kuma allah maɗaukakin sarki cewa yau ma ya'ati ita ranar alkiyama wani wuni ne da zai zo sai allah maɗaukakin sarki ya kawo shi munakkar wato indefinite ita ranar ba wanda ya santa sai allah wannan rana rana ce da za ta zo la ta kallamu nafsin babu wani rai da ya isa magana illa bi iznihi sai da izinin Allah faminhum shaqiyyun wa sa'id baki ɗayan halittun Allah Allah zai raba su biyu a ranar alkiyama wasu za su zama matsiyata ne matsiyata na hakika su ne waɗanda za su gama kwaramniyar wannan rayuwa gaba ɗaya su tafi su shiga wuta to waɗannan su ne matsiyata na hakika wa sa'idun sannan kuma akwai waɗanda za su azurtu su ne waɗanda duk za a gama waɗannan wahalhalu da ɗauki ba daɗi amma a jiran lahira su wayi gari a cikin aljanna hakika waɗannan su ne masu arziki Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin wannan tawaga to bayan da malai ya kawo waɗannan ayoyi sai ya ce wa an ibn abbasin qala babban sahabin nan babban malamin tafsirin alkur'ani cikin sahabbai abdullahi dan abbasin ya ce yawmuddin yawmul hisab da kaji ana cewa maliki yawmuddin to yawmuddin din ita ce ranar hisabi ranar da za a binciki kowa lil khala'iqi ga ainihin halittu wa huwa yawmul qiyama yudinuhum bi a'malihim ita ce ranar da alkiyama za ta tsayu wannan rana ita ce za a yi mutane sakamako da ayyukansu in khairan fa khairun wanda duk ya aikata alheri zai ga alheri ko da daidai da ƙwayar zarra ne wa in sharran fa sharrun wanda duk ya aikata sharri Allah ya kiyaye zai ga mummunan sakamako na sharri da gwargwadon yadda ya aikata kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba da labari a cikin wata sura da yake cewa idza zulzilatil ardu زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها idan aka yi girgizar ƙasa matuƙar girgiza wa akhrajatil ardu asqalaha duk abin da ƙasa take ɗauke da shi na nauyin halittu da aka ɓoye a ciki Allahu akbar ka duba tun daga kan annabi adam har zuwa wanda ya mutu a daƙiƙa mafi kusa da wannan maganar tamu ba a sama aka rufe shi ba a ina aka rufe shi a ƙasa منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ƙasa duk ita ce take ɗaukan waɗannan nawaice-nawaicen suna fatan an gane saboda haka ƙasa sai ta ainihin yi yunƙuri sai ta girgiji sai ta fitar da duk wannan nauyi da ta ɗauke da shi amma nauyi mafi wahala da Allah ke magana a kai nan shine nauyin dan adam don haka wa qalal insanu malaha mutum sai ce me ya samu ƙasa kuma me ya samu ƙasa ko kun fahimta jama'a saboda ya kwanta a cikin ƙasar kuma har ƙasar tana neman ta zame mishi wurin sabo ya manta da duniya don haka yau kuma aka jijjiga ya ji an yi waje da shi sai ce me ya same ta to me Allah ya faɗi a gaba يومئذ تحدث أخبارها ta ba da labarai wannan dalla dalla a lungu kaza wane ya kisan kai a kanta a kanta wane ya zina a kanta wane ya fashi da makami a kanta wane ya komai ya ta jawabi baki daya don haka dan adam yana kewaye da mukhabarat sss cid na allah maɗaukakin sarki baki daya ita kanta ƙasa muhabara ce ma'ana za ta ba ka labarin mai ka aikata a kanta hannunka zai ba da labari ƙafarka za ta ba da labari wanda zai ba da labari ya yi maguɗi a ranar lahira shine baki don haka ba za a bar shi magana ba sai an gama komai al-yawma nakhtimu ala afwarihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum wa tashhadu arjuluhum haka duk abin da kake aikata da hannunka da ƙafa ina ka je me ka buga wani sigineca kai menene hannunka yake tafin kake tattabawa a hansar kake rubutawa duk ranar alkiyama duk waɗannan gaɓoɓin Allah ya aje maka su a matsayin kayan aiki kuma ya gaya maka yadda za ka yi aikin to duk wani ha'inci da kai su kuma ranar alkiyama za su faɗi sai ka zo kana zargin su kana cewa me lima shahidtum alaina kafa dan me kika bada shaida a kaina dan me kika ce na je nayi kaza hannu ne yasa ka faɗi kaza sai su ce an faqa Allahu allazi an faqa kulli shay'in Allah da yake sa komai yayi magana shi yasa mu muka yi magana ba ni fi mu bane ai kai na mu mun saba amma yau Allah ne yake mu yi magana Allah yana da iko a lokacin da ayoyi suka sauka cewa ai a ranar alkiyama kafiri za ta juye wa kafiri sama ta dawo ƙasa ƙasa ta dawo sama zo yana tafiya da ainihin ka yana tafiya da fuska sahabbai suka yi mamaki kafa na sama kai na ƙasa kuma yana tafiya sai manzo Allah ya ce za ku mamaki ne Allah madaukakin sarki da ya sa mutum yake tafiya da kafafuwa ba zai iya sa shi ya tafi da ka ba ka duba ka gani wanda dalili ne yasa kafa take tafiya ba ikon Allah ba kaga cewa yana da wurin wani wainawa ne irin na mobilat ko yana da wani wurin sa giya ne irin na mashin din zamani babu ka duba kafa kan ka tashi tafiya kawai sai ka ji kamar ka sa giya sai ta tafi in ka so ta tsaya sai ka ji kamar ka taka birki sai ta tsaya Allah ne wannan Allah zai iya juya ka kuma ka tafi Allah ya kiyaye abinda waɗannan bayanan suke nufi gaba ɗaya shine ranar alkiyama Allah zai baka labarin gaba ɗayan abin da kake aikatawa haka ya cike da cewa fa man ya'mal mithqala dharra khairan yara wa man ya'mal mithqala dharra sharran yara wanda duk ya aiki komai kankanta shi sai ya ganshi alheri ko sharri kada Allah ya nuna mana sharri yace illa man afa anhu sai dai wanda Allah ya yafewa shi yasa ga mu a cikin babban wata watan gafara watan rahma sai ka ringa addu'a musamman in goman ƙarshe ta zo daga cikin addu'o'in da suka zo daga wurin as-sayyida Aisha ta hanya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wace irin addu'a ce Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai son ahuwa ne kai mai ahuwa ne kai mai son afuwa ne Allah kai mini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni shine yace illa man afa anhu sai wanda Allah ya yafewa to kuma kowane ne kai kana fatan afuwar Allah kana fatan afuwar Allah ko to kai ma ka rinka yin afuwa ga bayin Allah sai ke cewa wa kadhalika qala ghayruhu min as-sahaba wat-tabi'ina was-salaf wa huwa zahirun haka nan wasu malaman daga cikin sahabbai da tabi'ai da magabata gaba ɗayansu suka faɗi cewa yawmuddin ita ce ranar sakamako malam yace haka al'amarin yake a zahiri wal maliku fil haqiqa huwa Allah azza wa jalla a ƙashin gaskiya ban ana magana sarki ko to sarki na haƙiƙa shi ne Allah qala Allah ta'ala Allah ce waye huwa allazi la ilaha illa huwa huwa Allah allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam haka ne Allah shine wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi huwal malik shine sarki to kun ga sarauta ta gaskiya siffarta shine ya zama babu wani abin bautawa ga wannan mai sarauta to akwai wani wanda yake da wannan siffar babu sai Allah wanda yake al-malik shine sarki al-quddus mai tsarki assalamu shi kanshi aminci ne tsira da ɗaukaka sun tabbata gare shi وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا حديث يا كم بخاري ده مسلم ده أبو هريرة يتي ده من زنز إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم تشيوا أخنع أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك mafi munin suna a wurin Allah shine mutumin da ake kiran shi sarkin sarakuna wala malika illallah domin babu wani mai sarauta sai Allah to ina aka yi har kai aka kai ka kai ne sarkin sarakuna shi yasa a musulunci an hana a ce maka sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai sai dai a ce maka shugaban sarakuna wato kowa ya san shugabantar da kai aka yi ina fata an gane sai dai a ce maka shugaban alƙalai shugaban sarakuna shugaban sarakunan jiha kaza ko yanki kaza amma a ce sarkin sarakuna to wannan shine suna mafi muni a wurin Allah Allah yana jin zafin wannan suna domin matsayin shi ne wa fihi ma anhu an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala har wa bukhari da muslim ya rawaito daga abu huraira abu huraira yace daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqbidu Allahu al-arba' a ranar alkiyama Allah zai nannaɗe ƙasa gaba ɗaya wa ya sama'a sama kuma sai ya nannaɗe ta ƙasa Allah zai kai mata cafka guda sama kuma sai Allah ya nannaɗe ta biyaminihi da hannun dama summa ya ƙulu sannan sai ce anal malik aina mulukul ardi ni ne sarki ina sarakunan duniya ina masu daraja kaza masu alfarma kaza masu kaza ba wanda ya isa ko kun fahimta gama ya yi jawabi ainal jabbarun ina masu kama karya ainal mutakabbirun ina masu jin sune wane da wane sun isa duk wannan hadisi yana tabbatar mana da kadaituwar sarauta ga Allah madaukakin sarki amma a nan duniya akwai masu jayayya saboda haka Allah ya basu su gama jayayya su kaf a ranar lahira yake buƙatar ko akwai wanda zai amsa irin wannan ƙalubalen idan Allah maɗaukakin sarki ya ce anal maliku aina mulukul ardi fir'auna bai isa magana ba hayya salasu da suke ce mishi wai sarkin sarakuna bai isa magana ba hamana bai isa magana ba ainal jabbarun ina masu kama karya ina a united states of america wanda duk ya saba musu za su je su karya mulkin shi su dora wanda suke so ba haka suke ba ainal mutakabbirun ina waɗanda suke jin su sun isa wani sarkin ka haɗu da shi kai mai sallama ba zai ansa ba in ka je fada ka faɗi ka yi sujudar ma ba zai ansa ba sai dai sarkin fada ya ce sarki ya gaishe ka ɗan talaka duk waɗannan kalmomin baki ɗaya menene takabburanci ne akwai sarkin da in aka yi sujuda gaban shi kuma in za a tashi sai dai a tashi a koma da reverse ba a juya mai baya saboda sarauta amma ko ka'aba ce ka je ka gama ibada za ka juya baya kai tafiyar ka gidanku amma akwai sarakunan da ba a juya baya a fada su saboda ji da kai to Allah ya kai mu ranar alkiyama wa fil qur'an azim a cikin alqur'ani mai girma Allah cewa yake limanil mulku yau a wannan rana sai ce yau sarauta ta waye lillahi alwahid alqahar sarauta ta Allah ce shi daya wanda yafi karfin kowa yurin jaye ga kowa malai yace fa amma tasmiyatu ghairihi fi dunya bi malik kiran wasu da ake da sarki a nan duniya fa ko ya halatta ya halatta ka ce sarkin kaza sarkin kaza sarkin kaza tun ana sarauta ta sarauta ƙasa har aka koma sarautun sana'a sai ka ji sarkin dawa sarkin rafi sarkin kasuwa haka ne ko ba haka ba to ko ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ce ya halatta domin waɗannan da ake kira sarakuna a nan duniya fa'ala sabilul majaz ana kiransu da sarakuna ne a bisa aro ne kawai aka yi an yi aron kalmar ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah da kanshi aka ji yana kiran wasu bayan shi da sarakuna yana cewa inna allaha qad ba'asa lakum taluta malika Allah ya aiko muku talutu a matsayin shi na sarki kaga Allah da kanshi ya kira wani bawan shi da sarki a halin kuma shi ya naɗa shi don haka babu laifi kai ma ka ce sarkin kaza mai sarauta kaza amma dai ka san cewa duk je kana yi ka ne ina fata an gani wa fi sahihaini hadisi a ko haka wa kana wara'ahum malikun wa kana wara'ahum malikun annabi khidr da annabi musa da suka yi tafiya khidr yana jawabi sai a bisa harshen alqur'ani kenan da shi yake cewa ai waɗannan masu tafiya bayansu akwai wani sarki yanzu ƙur'ani ne ba da wannan labarin khidir ne yake magana amma kuma Allah ne yake kaito mana labarin magana a cikin alƙur'ani ko to ta zama maganar Allah ke sa ku fahimta jama'a mun yi bayani ran nan ko a karatun sira ne alƙur'ani baki ɗayan sharrahma ne ko da inda za ka ji Allah ya gutsuro maganganun yahudawa ko ya gutsuro maganganun wasu kafirai suna cewa inna allaha faqirun wa nahnu aghniya waɗannan maganganun Allah ne ya faɗi su kuma za ka iya roƙon Allah da su shefa na daga cikin kuskure da ya faru a ƙasar Hausa da aka ɗiba akwai wasu ayoyi da ake kisan kai in za a yi sihiri da aka ɗiba cewa akwai wasu ayoyi in za a yi muguwa addu'a sai a ce ta bayyana ƙafa uku in aka karanta saboda ana ganin azaba ce ma ba za a shafa ba sai a buga a ƙasa to ta ɓaci kenan wannan kuskure ne alkur'ani magana Allah ce Allah bai taɓa saukar da littafin shi don ya zama musiba ba ko ne za ka karanta na alkur'ani ka roƙi Allah kuma daidai ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan Allah ya ce iz ja'ala fikum anbiya ku tuna yayin da Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa a cikin ku ya ku bani Isra'ila wa ja'alakum muluka sannan Allah ya nada ku sarakuna kaga duk Allah ne yake faɗin waɗannan a ƙur'ani shi wa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim yace mislul muluki alal asirra annabi yace Allah ya nuna mana al'ummata za su samu ainihin iko a bayan ƙasa suna tafe akan ainihin wato jiragen ruwa kai ka ce sarakuna ne akan karagar sarauta a cikin hadisi kenan ya ce kai ka ce in ka gansu sarakuna ne akan karaga akan gadajen mulkinsu wato annabi ma ya amfani da kalmar muluk din don haka babu laifi ka ce sarkin kaza sarkin kaza sarkin kaza babu laifi ka faɗi wannan amma asali a musulunci wajen naɗin sarauta ba a amfani da kalmar saboda asalin kalmar haƙiƙanin al'amari Allah ya yarda a faɗe ta ne amma asali ba ta tumbuko ne daga haka Allah yake son ta kasance ba imara kalmar imara ake amfani da ita sai a ce amiru kaza amiru kaza in ya zama babban ne sai a ce amirul mu'minina kamar dan fodiyo duk sarakunan kasar Hausa in ka karanta Muhammad Bello a cikin littafin Infaqul Maisur sai ka ji an ce amiru zakzak shine sarkin zakzak zazzau kenan amiru gwandu ko amiru kaza ko amiru kaza to shi kuma can dan fodiyo sai ana kiran shi amirul mu'minina to wannan kalma ita ce tura da suka zo sai suka murɗe mana ita ta zama emiyawa ne emiyawa ne to ta dai fi a ce ainihin almalik ina fata an gane amma abin da ake cewa a bisa yadda mutane suka saba din in an ce sarkiwa ne to babu laifi ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to ka ji dai fassarar maliki yawmiddin kenan Allah mai mallaka mai iko mai cikakkiyar sarauta a ranar sakamako waddini shi kuwa addini da kaji an ce anan maliki yawmiddin to asalin addini aljaza'u wal hisab sakamako sakamako da kuma hukunci ko hisabi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yawma idin yuwaffihim Allahu dinahumul haqq a wannan rana ce Allah zai cika musu sakamako na gaskiya mana yanzu duk wani abu da ake baka a nan to sakamako ne na je kana yi ka shine sai a ce in kai sallah kana da lada ashirin da biyar to kamar ka tafi ne ka je ka biya wasu kuɗi ko kuma ka je za ka karɓo wani albashi sai a ce tafi can ka je ka karɓi wata takarda in ka karɓo ka je da ita wancan ofishin waccan takardar da ka karɓo a matsayin sakamako take amma ba shi ne sakamako na gaskiya ba don me ka je karɓowa kuɗi sai ka ga an baka wata 'yar takarda koriya sai a ce to je ka kai ta ofishin can kana kai ta kuma sai a baka sakamako na gaskiya to yanzu duk sakamakon da ake ba mutane wanda ya azumi za a ba shi lada goma za a ninka so kaza duk wannan sakamako ne na je kana yi ka to in ka je lahira aka baka aljanna to an baka sakamakonka na gaskiya ina fata an gane shine yawma idin yuwaffihim Allah dinahum alhaq a wannan rana ce Allah madaukakin sarki zai cika musu sakamakon su na gaskiya wa qala sa'annan kuma a cikin alqur'ani Allah yace a inna lamadinun a inna lamadinun wasu ne ke jawabi suna tambaya suna cewa yanzu nan mu abin yi wa sakamako ne za a ba mu sakamako wato kenan kalmar duk inda kaga ta kai ta komo abin da take nufi ai mujizuna muhasabuna za a ba mu ladan mu za a ba mu sakamakon mu wasu hadisi ya zo cikin hadisi cewa alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai wayo mai hikima mai dabara shine wanda ya binciki kanshi in kana da hikima kullum sai ka rinka bincikar kanka daga wayewar kari zuwa azahar mai kai daga ainihin asuba zuwa azahar mai kai daga azahar zuwa la'asar daga nan zuwa magariba da daddare ne ka aikata wannan binciken shi zai sa ka rinka kana gane yadda al'amari yake ko kun fahimta kamar ma'aikacin gwamnati ne yana karban albashi dubu hamsin sai yana cin bashi baya lura yana da jin dubu hamsin za a bashi ya je ci bashin kayan dubu bakwai nan dubu tara nan kafin wata ya tsarki ya ci bashin dubu casa'in uba da wa yau amma kamata ya yana cin bashin yana rubuta kuma yana dubawa in ya ga ya kai dubu ashirin da biyar to sai saboda in wata ya zo ya yi fama da 'yan bashi a rabin albashin shi to duk wanda yake da waye jama'a shi ne zai rinka tsayawa ya ne wa kanshi hisabi kafin a kai ranar da za a yi mishi hisabi ko kun fahimta wa amila lima ba'da al-mauti sa'annan ya rinka yin aiki wanda zai ci moriyar shi bayan mutuwa ko kun gane jama'a duk aikin da za ka yi to ka yi kokarin ka yi aikin da za ka ci moriyar shi bayan mutuwa idan ka gina gida duk darajar gidan in ka mutu ba za ka samu sakamakon shi ba idan ka sai mota duk nauyinta duk darajarta ba za ka samu sakamakon ta ba duk abin da ka aikata abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada labari wanda alqur'ani ya fassara shine idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutum ya mutu duk aikin da ya aikata to ya daina samun lada sai dai abubuwan da suka zama guda uku na ɗaya annabi ya ce waladin salihin ya lahu ɗa na gari wanda ke mishi addu'a don haka ba haihuwar ba jama'a ya za ka yi ɗan ya zama na gari sannan ka duba a daidai lokacin da za ka haifi ɗan akwai wasu shaiɗanu na mutane da aljanu waɗanda suke kawo mishi bara yadda duk yadda za su yi sai ya lalace don dai ka mutu ba ka da wanda zai maka addu'a domin in ba ɗanka ban ka mutu ba wanda ya kamata ya tunaninka to shi yasa a cikin wannan hadisi annabi bai ce kaninka ba bai ce wanka ba bai ce mahaifinka ba sai ya ce ɗa ɗan ma sai ya ce nagari to samar da ɗa nagari na daga cikin aiki da iyaye za su tashi su nemi Allah ya taimaka musu to kuma wannan yana buƙatar kamar yadda muke faɗi kullum sai ka gane ina ya kwana ina ya tashi waye abokin shi yau da ya fita ina ya je wa ya haɗu da shi me ya aikata da ya dawo me a cikin jakan makarantar shi menene yake ɓoyewa a cikin jakar shi a ƙarƙashin gadon shi menene yaron da ya zo wurin shi waye me ya kawo shi in ya ce maka zai je wuri kaza me zai je aikatawa sai ya zama ka samar da kyakkyawar accountability a kan shi bincike da transparency komai nashi ya zama a bayyana a gare ka har ka yi ganganci ɗanka ko ‘yarka na da kwamfuta ko yana da handset to wa yake buga waya wa yake bugo mishi waɗanne irin phonographies ne a ciki waɗanne irin downloads ne a ciki waɗanne irin hotunan bidiyo ne a handset ɗin shi handset ɗinta wane ne ke kiranta in dare yayi suke free calls wannan fa duk kana ƙoƙarin ne ya zama nagari yadda in ka kwanta ka mutu zai maka addu'a saboda in ba nagari bane Allah Allah yake ka mutu to duk wanda ko yake fatan ka mutu to ko ba za ka mutu ya tsaya ne ya bata lokacin shi akan ka ba yana maka addu'a don dama ya kagara ne saboda rayuwarka matsala ce gare shi to annabi ya ce ɗa nagari wanda ke wa iyaye addu'a al-imamu abu huraira malami ne cikin sahabbai bukhari ya rawaito hadisin shi a cikin littafin al'adab al-mufrad cewa idan Allah ya sa kana da yayaye sai ɗaya daga cikin su ya maka addu'a ko ya maka sadaka ko ya wani aikin alkhairi kana cikin kabarin sai Allah ya kai maka saƙon da sunan wannan ɗan ma'anan kana da yaya guda uku idan ɗaya ne ke maka sadaka sauran ba ruwanka da su Allah zai rinka kai maka cewa wane ne yake maka wane ne yake maka don kada sauran su ce to tun da dai kai kaya ai mun kenan a'a sai kowa ya yi dan da ya haife ku ko uku ai ba ragon suna ɗaya yanka ba haka ne ko ba haka ba duk al'amarin da gaba ɗaya ke gabatarwa kowa ya mai wa nashi to haka kuma kowa sai wa mahaifin shi addu'a waladin salihin ya da'u lahu sai ce au ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi da ake amfana da shi ka yi ƙoƙari ka ga cewa a rayuwarka ka yi ilimi ka karantar an amfana ka yi ƙoƙarin ka ga cewa ka gina wani wuri da ake amfana da ilimi ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka buga wani littafi ko ka rubuta wani littafi ko ka sewa wani littafi da yake amfanuwa da shi sai ce au sadaqatin jariyatin ko sadaka mai gudana masallaci ne makaranta ce ana karatun da za a amfanar da al'umma a'a wata rijiya ce famfo ne ka yi wani alheri wanda ladan shi zai ɗore kai kuma kana samun lada a kai ku tafi kewaye da ka'aba akwai wasu hotels hotels duk da aka rurushe su waɗannan hotels wasu bayan allah ne shekara ɗari shekara ɗari biyu tun ƙasar ba ta zama yadda take ba sai je sai ya gina masaukin baƙi ya ce idan alhazai sun zo a rinka saukar su kyauta don ya rinka samun lada sai kuma ya kawo wasu maƙudan kuɗi sai a ɗiba sai a zuba jali sai a buɗe shaguna sai ana gudanar da kasuwanci wanda da su za a rinka gyara gidajen sai ka ga abin ya haɓaka shine har ya kawo bayan shekara ɗari sardauna amadu bello sai da ya je ya siya irin wannan yi wa kanshi amma abin ita kai mutanen najeriya ba su ma san ma'ana abin ba da ya mutu sai suka ɗauka kayan shi ne ya siya aka je aka siyar aka zo aka zuba a cikin kayan gado ma'ana ya nemo wa kanshi hanyar samun rahama ne ko kun fahimta jama'a sai suka je suka katse abin to karanta ayoyi ga sunan cikin suratu yasin da Allah ya ce inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu mu muke raya matattu duk wanda ya mutu Allah zai raya shi to Allah ya ki kanshi kirari da wannan sai ya ce wa naktubu ma qaddamu duk abin da suka aikata mu ke rubuta yanzu sallar ka ta asuba a zahar la'asar magariba isha da duk abubuwan da kai na alheri da sharri Allah yana cewa ya riga ya rubuta su sun gabata sai kuma ya ce wa asarahum da kuma abubuwan da mutum ya bari a baya to abubuwan da ka bari a baya din na malamai suka ce su ne ayyukanka na alkhairi da ayyukanka na sharri a rayuwarka mai ka gina masallaci to duk sallar da aka yi da duk ibadar da aka yi a ƙarƙashin kowane mutum ɗaya da ya tafi an rubuta maka lada da gwargwadon irin wanda aka rubuta mishi amma me ka gina hotel ka gina to duk wata rawa da aka yi da duk wata zina da duk wata giya da aka sha sai an rubuta maka zunubi da gwargwadon kowane zunubi da mutum guda ya ɗauka shine wa naktubu ma qaddamu duk abin da suka aikata za mu rubuta wa asarahum da abubuwan da suka bari a baya yana gudana saboda haka ka ji tsoron Allah idan kana da wani gida da ka gina ana fajirci sai dai kana samun kuɗi idan kana da wani abin hawa da ake fagirci sai dai kana samun kuɗi ka san cewa iyakacin su kenan kuɗin a nan duniya idan ka tafi kabari sun zama matsala gare ka ana nan a raba gado kai kuma kana can mas'ulun anha ana maka tambayoyi dangane da ina ka same su yaya kai kaza jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya kiyaye to abinda wannan ainihin wato karatu yake cewa kenan sai dai malamai sun bayyana cewa wannan ainihin hadisi al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito shi hadisi ne wanda yake da'ifi tare da cewa hadisin ya shahara al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut kun san hadisin ya shahara ko amma hadisi ne da'ifi ai hasib nafsahu li nafsihi wato mutum ya tsaya wa kanshi bincike da kanshi kama kala Umar radiyallahu anhu kama yadda Umar yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku binciki kanku kafin a bincike ku kowa ya tsaya wa kanshi bincike kafin a kai randa za a bincike shi wazinu anfusakum qabla an tuzanu sannan kowa ya dauki kanshi ya dora a skeli kowa ya dauki kanshi ya dora a skeli kafin a dauke shi a dora a skeli din shine ka tsaya ka auna ayyukanka na alheri da na sharri waɗanne ne suka fi yawa yau kalmomin zikiri guda nawa kai ayoyi nawa ka karanta to amma ashar guda nawa kai maganganun da ba su da amfani guda nawa kai ka sani da cewa da ashariya da kai da maganganun da kai waɗanda ba su da amfani a ɓangare guda fa duk za a zuba su su ƙara nauyi abin da aka umarce ka shine ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk abin da ka faɗi in ba alheri ba ne to zai koma ɗaya ɓangaren ne ba wanda zai tafi a banza Allah ya kyauta shi ne sai yake cewa wata ahabu lil ard akbar jama'a ku rinka shiryawa ga ainihin kaiwa mafi girma da za a kai ku gaban Allah a zo a gitta da kai a gaban Allah madaukakin sarki ya aje ka alaman la tuhfi alaihi a'malukum ga wanda yake ayyukanku ba ɓoyayyu ne gare shi ba wato yadda al'amarin yake jama'a ku daina ganin taron dangin nan namu a cikin wannan ɗakin taro ku daina ganin yawan mu a zaria ku daina ganin yawan mu a jihar kaduna ku daina ganin yadda muke da yawa a duniya ko kun san cewa waɗanda ke ƙarƙashin ƙasa a cikin kabari sun fi waɗanda ke doron ƙasa yau yawa Allah ya ce alam na ja'alil arda kifata ahya'an wa amwata ƙasa ba ta ishe su ba suna da rai ko sun mutu ka duba da kyau ka gani in ba waɗanda hadisi ya zo da labarin su ba fa ba wani wanda aka taɓa saka a kabari ƙasa ta dawo da shi amma ya zo cikin hadisin bukhari wani ya ridda kafiri ne da yahudi ne da ya musulunta sai kuma ya rubbe koma cikin addinin yahudanci rashin lafiya ta kama shi sai ya mutu da ya mutu sai aka je aka saka shi cikin kabari da gari ya waye sai aka san shi a saman a saman kabari ga kabari amma kuma gashi kamar an fito an haka an fito da shi an aje yahudawa suka ce wallahi wannan musulmi ne suka yi wannan dan a ce wai mu kaza kaza kasa ba ta karban mu musulmi ne mu san ana yin haka ba suka sake ɗaukar shi suka gyara kabari suka sake saka shi ciki suka lullube gari ya waye haka to labari ya fara yaduwa sannan ne musulmi suka sani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idan sun sake mai da shi ƙasa za ta sake dawo da shi suka sake mai da shi a na uku haka aka yi ƙasa ta sake dawo da shi sai suka watse suka bar shi ahya'an wa amwata ko kana da rai ko ka mutu ƙasa za ta iya ɗaukan ka ka duba har yau ba a samu attajirin da zai kaɗa ya ce to ni fa wani irin gini nake so in yi wadda yake ƙasa ba za ta iya ɗauka ba akwai shi babu duk garin da aka haife ka za ka samu inda zai daidai da ka je ka yi gini ko na iri ne in ba haka ba tafi ko ina ne dai amma dai duniya ta ishe ka kai duk abin da za ka yi baka taba jin ƙasa irin japan ta ce za ta yi wata masana'anta amma fa ƙasa ba za ta iya ɗauka ba duk abin da za a yi ƙasa ta ishe ka haka nan in ka mutu wani babban malami na sunna a ƙasar najan a saudi arabia wato a riyadh malam muhammad salih al-munajjid ya yi wani kasar da nake fatar duk mai jin larabci ya zo makarantar nan a ɗaukar mishi kasar ɗin ya je ya ji shi sunan kasar ɗin shi ne ma za ya jiri tahtal arm me ke faruwa ne a ƙarƙashin ƙasa a ciki ya kawo wannan statistic ɗin wannan ƙididdigar cewa adadin mutanen da ke ƙarƙashin ƙasa sun fi adadin mutanen da ke rayuwa a doron duniya a yanzu sannan duk wata kwaramniya da ka sani ana yi a nan duniya tana can ana yin irinta a ƙarƙashin ƙasa idan wani daɗi yake ji a nan duniya ko wani yana nan a ƙarƙashin ƙasa ya fi shi jin daɗi annabi ya ce in aka aje bawan Allah salihi mala'iku za su zo su mishi tambaya man rabbuka waye ubangijinka sai ya ce Allah wa ma dinuka me addininka yace musulunci wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum mutumin da aka aiko muku me zaka ce game da shi yace kuna nufin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce i faɗi abin da baka faɗi game da shi sai ce ai manzon Allah ne ya zo mana da gaskiya mun ji mun bi sai su ce wani aiki kai sai ce na karanta littafin Allah na yi imani da shi na yi aiki da shi sai su ce to dubi hagu da kai sai ya daga kai sai ya dubi kabarin shi hagu sai ga wuta na zaɓaɓɓaka ta jahannama sai ja baya sai a ce a saurara matsayinka kenan da baka iya ba da wannan jawabi ba amma yanzu tun da ka iya ba da jawabin nan to dubi dama sai kuma dubi dama sai hangi aljanna ana cin daɗi a cikin aljanna ana holewa ana shagali allahu akbar saboda daɗin aljanna fa ko sallah ba a yi don wani ya ɗauka sallah ɓata lokaci ce ko to amma ya daure ya a nan duniya ranar lahira ba ta ba abin da ake a aljanna sai shagali a ci a sha kutufu hadaniya ka san wani in ya hakince akan kujera so yake komai a kawo mai silifa ma aka kawo sai ce matan shi ta soka mai a kafa saboda tsabar isa ko to a aljanna duk yadda kake so za ka yi idan ka gama yadda kake so sai kuma Allah ya ƙara maka abin da baka san kai kanka kana so ba saboda daɗi shine lahum ma ya sha'una fiha wa ladaina mazid duk abin da kake so sai a baka kuma sai a ƙara maka abin da baka san shi ba ma ma'ana sai ka zama ba gidaje Allah ya rinka nuna maka kaga kaza eh dan dana ka ji ce a ai wannan irin tanjirin ai muna shan shi lokacin muna sanatoci a ce ina sha wannan kaji baka taba shan wannan ba ina ba ta an gane haka hadisi ya ce fa aqbala yuzakkiruhu rabbuhu ubangiji ne zai ce taba kaza yace a ya taba sha a ce taba kaji yayi kama da na duniya ne amma ba irin su ɗaya ba distinguished sanata in ya sha idan garka dauka sanata ba zai shiga aljanna ba saboda talakawan najeriya talakawan najeriya ganin suke duk wanda ya ci zaɓe ya tafi mulki ba zai shiga aljanna ba a'a in yayi alheri zai iya shiga gwamna in yayi alheri zai iya shiga shugaban ƙasa haka haka minista haka kowa duk wanda ya alheri zai shiga saboda talaka ya ɗau zafi a najeriya inda shi zai bada approval to zai ce talakawa ne kawai za su shiga na fata an gane ya ga sahabi ma ya gabe sha wahala ya ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan eh sahabi kenan wannan ya ga wasu sun bashi wahala ya ce Allah kaka saka su a rahama da ni da annabi Muhammadu kai za ka yi wa talakan Najeriya ma da yanzu da zai samu dama sai ce Allah talaka kai za su shiga aljanna amma ba haka bane kun ji ku masu kuɗi sai ku rinka kyautata da masu mulki in ba haka ba su ba sa fatan ku shiga ina fata an gane jama'a wannan dangane da abin da yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa kenan da mutanen kirki mutanen banza kuma fa fajirai duk azabar da kasan ake yi a nan duniya to ana yin fiye da irin ta a ƙarƙashin ƙasa saboda haka wannan malami a cikin kaset ɗin nashi da nake muku ishara ya bayyana cewa duk wata kwaramniya da ake a nan duniya to ana yin fiye da irin ta a ƙarƙashin ƙasa wannan ba a kai lahira ba kenan har yanzu ai ba a kai lahira ba daga duniya ne sai barzahu abinda Allah ya ce kenan wa min wara'ihim barzahun ila yawmi yub'athu in ka mutu zaka tafi wata rayuwa ne tsaka-tsaki baka isa lahira ba sai dai kana can cikin barzakh wata irin rayuwa ce amma hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen barzakhu suna haɗuwa da junansu wane da wane da wane da wane sun san juna da alhaji wane da yallaɓai wane da su wane duk sai rasu suna can Allah ya saka su a cikin rahama ana nan sai wane ya rasu sai ya tafi aljanna sai su haɗu annabi ya ce idan suka je sai su tambaye shi a ya kabaro wane da wane sai shi wannan sabon rasuwa da ya rasu yau ko jiya koya ne sai ce a wane e da wane e ai sun daɗe da rasuwa sun riga ni da rasuwa bayan rasuwa ku kaɗan su ma suka rasu amma wasalu ilaikum ba su iso gare ku ba sai ce a ba mu gan su ba to sai su ja baki gaba ɗayan su sai su gum da su da suka daɗe da wanda ya zo yau sun fahimci cewa ashe wani an yi wuta da shi kenan hadisi ne sahihi cikin littafin sunanin nasa'i wannan faɗi a ƙarƙashin ƙasa ne ake yi saboda haka kai ƙaburbukan nan da kake ganin su ga sunan jingin an yi shuru to amma su akwai matsaloli suna nan suna faruwa shi yasa cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta ku rinka zuwa makabarta kuna musu addu'a kar ya zama tsakaninku da makabarta sai in an yi sabuwar rasuwa haka siddan sai ka shirya da babur ɗinka ko da motarka sai ka je sai ka tsaya sai ka shiga ka tsaya kai musu addu'a kana mai fuskanta alƙibla idan da mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani naka da ka sani babu laifi kuma sai ka je ka fuskanci kabarin nan kuma kana mai fuskantar alƙibla sai kana fuskantar fuskar shi kenan kai mishi sallama kai mishi sallama kuma sai ka tsaya sai ka yi addu'a duk da al'amura sun lalace ina ga kuma kana haka sai a ce to ko yana yanko kai ne gaba ɗaya mutanen da suke corrupt practices sun rikita duniyar mutanen kirki ma sai ana ganin su ina ganka makabarta yau gobe a ganka jiba a ganka sai a ce to yaya dai me yake kai shi na farko ga jahilcin ba a san cewa ana ziyara ana addu'a ba na biyu ga irin matsalar da take faruwa na yanke kan mutane Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'an musulmi kun ji abinda wannan nassoshi suke cewa shine kowa ya yi ƙoƙari ya kintsa kafin ranar da za a kai shi gaban Allah maɗaukakin sarki domin ayyukan duk da kuke aikata ba sa ɓoyuwa yau ma izin tu'raduna a wannan rana ce za a ɗauke ku a kai ku gaban Allah la takhfa minkum khafiya babu wani aiki da yake ɓoyuwa daga Allah maɗaukakin sarki jama'a kun ji takaitattun bayanai kenan dangane da malik yaumiddin malik yaumiddin Allah shine mai sarauta a ranar sakamako ranar da ba wani mai irinta sai aya ta biyar Allah ya ce na'am na'am hasaba nafsahu ko eh hasaba nafsahu li nafsihi haka ne wa amila lima ba'da al-maut ay hasaba nafsahu li nafsihi haka ne ko na'am aya ta biyar ku cewa take iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu to mutane kamar yadda muka faɗi tun farko hakika sai mun zo mun fara karatun suratul baqara za mu samu wani cikin ɗaliban makarantar nan tamu ko wani cikin jama'a da za a rinka jan baki don shi tafsiri ana ana koya maka karatun ne kuma ana koya maka fassara kuma ana maka wa'azi shi yasa kamar yadda na sha gaya muku za ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina sai ka ga wasu tsofaffi suna nan wani ya kai shekara saba'in wani ya kai tamanin baya aikin komai a duniya ko sharan masallaci ba abin da yake sai ya lallaɓe ya zo ya salla asuba tun karfe hudu na asuba za ga ya iso ya yi asuba ya yi magariba ya yi isha ya yi komai a nan ake kawo mai abinci a nan yake komai shi ya daina komai a rayuwar shi gaba ɗaya to za ka gan su suna nan in ana muku darasi ku ɗalibai kun riƙe littafi kuna ta kallo su ba wani littafi a hannunsu saboda ya shekara arba'in ko talatin a haka don haka karatun tun baya shiga har ya zo yana shiga tun baya zama har ya zama yana zama sai ka gani lokacin ɗaliban jami'an haka ba su assignment sai zo su samu tsoho irin wannan sai su tsogale shi da hira sai ka ji ya fara maganganu na ilimi yana maganganu na ilimi ba haka sai ka ga ɗalibi ya yi graphs ya tattaro assignment ɗin sai je ya rubuta ko kun fahimta abinda wannan magana take cewa shine suna nan suna zama suna ji suna fahimta da haka ran da wani ya ya fara maka magana sai ka ce shekul islam ne amma bai zauna ya yi primary ba bai yi secondary ba bai yi kaza ba a'a a nan yake zaune shine wato zama wurin karatu in ka ba da hankali yana koya maka karatu kuma kana koyan ilimi to wannan tafsirin alkur'ani da ake ya kamata su kansu malamai su gane ba wai gaggawa ake a sauke ba su masu saurare su fahimci ba gaggawa ake a sauke ba amma su ake a iya kun ga wannan sura ko wannan aya tana daga cikin haka za mu ainihin tsaya mu waiwayi waɗannan wannan aya mai matuƙar girma kwarai da gaske wadda hatta kai malamai suna cewa wannan ita ce sirrin saukar da alkur'ani ma'ana alkur'ani baki ɗayan shi ya sauka ne don a bauta wa Allah Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aljanu da mutane ban halicce su ba sai don su bauta mini to tunda aljanu da mutane ban halicce su don su bauta min ba yaya za su bauta wa Allah din kaga dole ne kenan kuma su samu bayani نعم نعم aljanu da mutane Allah ya ce bai halicce su ba sai don su bauta mishi haka ne ko to tunda bai halicce su ba sai don su bauta mishi to ta yaya za su bauta wa Allah ne hanyar da za su bi su bauta wa Allah dole ne kuma su samu bayani a kanta to bayanin nan babu wani annabi ko malami ko wani wanda zai iya yi lallai ne bayanin nan ya zama wanda zai yi shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi to su ne annabawa to su kuma annabawa ba sa kirkira sai dai abin da Allah ya gaya musu don haka Allah ya saukar da alkur'ani kenan yanzu in an tambaye ka me yasa Allah ya saukar da alkur'ani sai ka ce babbar manufa ita ce don ya bayyana yadda za a bauta mishi me yasa Allah ya halicci mutane da aljanu sai ka ce babbar manufa ita ce don su bauta mishi to kenan littafin Allah alkur'ani shine manual kamar yadda in ka sai rediyo ko ka sai handset sai ka ga wata yar takarda karama wadda ke bayanin ga yadda za ka yi cajin batir ga yadda za ka kunna ga yadda za ka yi kaza haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti Allah yace mun saukar da alqur'ani ai mun aiko da annabawa sa'annan muka haɗo su tare da littattafai waɗanda za su ainihin bayyana wa mutane saƙon Allah kenan idan ɗan adam ya wayi gari babu littafin Allah a hannun shi to ya samu kanshi a cikin ɓata-ɓata wadda ba yadda zai iya kaiwa ga shiriyar Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki kuma daga cikin littattafan sai ya tsare wannan alkur'ani shi ne littafi ɗaya wanda ba zai gurɓata ba bai taɓa gurɓata ba kuma ba wanda ya isa ya gurɓata shi saboda Allah maɗaukakin sarki ya lamince tsare wannan littafi daga ainihin gurɓata to idan har mun fahimci wannan kenan yanzu dai dukkanmu mun haɗu akan cewa bauta ita ce makasudin halitta to sai Allah a cikin wannan aya da muke karantawa ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kuma gare ka kadai muke neman taimako sai malamai suka ce to kaga kenan hikima da sirrin halittar Allah gaba ɗaya ya tattaru a wannan ayar shi yasa aka samu wani babban malami mai suna al-Imam Ibn al-Qayyim ya ainihin zauna sai da ya fassara wannan aya a cikin littafi mujalladi uku ya sanya wannan littafi madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya je fassara wannan aya kai ka ce tafsirin qur'ani ne gaba daya amma aya ɗaya ce amma ya fassara ta littafi three volumes babban malami ibn al-qayyim kenan na fara mana bayani dangane da yadda ake karatunta akan cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan ya sai ka karanta ta da shadda in ba haka ba sai ta jiyo ta zama mummunar ma'ana iyyaka na'budu iyyaka na'budu shine kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in wurin ka kadai muke neman taimako amma in ka cire shadda ka ce iyaka to ta zama hasken ranar ka wato daga bautar Allah ka koma bautar hasken rana kenan Allah ya kyauta قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ أمر ابن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة ما لم يباكي أنس سنة كرنتا أينهم واتو إياك نعبد وإياك سنة وياء شدة سوء كنفي بجمهور أما أنسى من هالمي من سنة أمر ابن فايد ya ce za a karanta ta babu shadda kuma a yi mata kasara a cewa kenan iyika iyika ba iyaka ba ba kuma iyika ba iyika kawai iyika za a karanta ta ba tare da shadda ba sannan a yi kasara malam ya ce wa hiya qira'atun shazzatun marduda wannan karatu ba daidai ba ne sannan kuma ya saba kuma malamai sun ture shi li'anna iya malam ya ce domin ma'ana iya bai'u shamsi hasken rana shi ake kira iya da larabci ina fata an gane wa qara'a ba'dhum wasu kuma suka ce a karanta wurin a ce ayyaka ayyaka bi fatihil hamza wa tashdidil ya'i ayyaka haka wasu suka ce a karanta wa qara'a ba'dhum hayyaka wasu suka ce a karanta da hayyaka bilha'i badlal hamza ina fata an gane to waɗannan dukkan karatun ba daidai ba ne abin da yake daidai shine hanya ɗaya iyaka na abudu shine abin da yake daidai Allah ya taimaka malam yake cewa dangane da nasta'inu kuma sai ya ce wa nasta'inu bi fatihin nuni awwalal kalima fi qira'atil jami' siwa yahya ibn wasab dukkan malaman tafsiri suka ce in an zo a ce nasta'inu sai wani malami mai suna ya haya dan wasab wal a'mash da a'mash fa innahuma kasaraha su suka ce in aka zo sai a ce nasta'inu ni guda din ai mata kasara a ce nasta'inu in ji waɗannan malaman guda biyu sai malam ya ce wahiya lughatu bani asad wannan ya yi daidai da ainihin lahaja wato dialect ko asad na ainihin wato kabilar banu sa'ad wa rabi'a da rabi'a wa bani tamimin da bani tamimin to idan har ba a samo karatu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ko da ya yi daidai da yaren wasu laraba ba za a karba ba shi ne kawai ka'ida domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da komai game da qur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fahimtar lahajoji wato mabambantan yarurrukan larabawa to in har ya zama bai karantar da abu ba to ko da ya yi daidai da lugha ta wasu ƙabilu cikin laraba ba za a karanta qur'ani da haka ba sai a karantar da yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don allah maɗaukakin sarki ya wakilta wa annabi ya karantar da mutane alqur'ani kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya lamince wa annabi zai karantar da shi alqur'ani ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi لا تحرك به لسانك لتعجل به karka rinka gaggawa kana motsa harshenka don kai gaggawar haddashi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu ne za mu tara maka shi a kirjinka kuma mu za mu karantar da kai shi fa'iza qara'anahu fattabi qur'anahu idan muka karantar da kai shi sannan sai ka biyo a hankali sai ka karanta Abdullah dan Abbas ya ce tun daga wannan rana da wannan aya ta sauka idan Jibril ya yana karanta annabi sai ya shiru in aka gama karanta mai kai sai ji ya iya sallallahu alaihi wa alihi sallam haka yace wani wurin sami qur'uka salatin sa illa ma sha Allah za mu karantar da kai karatu yadda ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so shi yasa abin da Allah madaukakin sarki ya so manzon Allah yakan manta wani lokaci in ya manta har ana sallah sai ya nemi sahabbai su tuna mishi wata rana yana sallah sai ya kakare yayyayye aya ta gagara sai ya ruku da aka yi duk da sallah yace ubayyu dan ka abbaya nan ne yace ina ne yace baka tashe ni ba yace ana dauka ko an shafe ta ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam Allah ya faɗa wa annabi gaskiya kuma ta faru cewa zai karantar da shi karatun da ba zai manta ba sai abin da Allah ya so to wannan mantuwa ta ɗabi'a kenan akwai mantuwa kuma ta shafewa wata ayar Allah ya saukar wa annabi ya haddace ta to amma dama wannan aya daga baya Allah yana nufin zai shafe karatunta a Qur'ani to sai ya mantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ita to ta tafi kenan ita kuma wannan ita ce take cewa ma min min ayatin أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها باب وتآية بذام الشافي تقول كما مسا كمن تاتا في من زومك بإذن تقوى تفيت الخير الله أكبر الله يجي ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله شيء تدعيكو أكن كومي سبب هكا جماعة كنجي to yanzu wannan aya da muke karantawa ta zo da wani babban saƙo wanda muke ta magana akan shi da farko ko shine ibada to tambaya mecece ibada domin in baka gane ibada ba shi ne zai sa wani lokacin ka rinka gurɓata ta da abubuwan da ba ibada ba ne jama'a mun gani to don haka da farko tukuna yanzu za mu tattauna dangane da mecece ibada mecece bautar Allah saboda mutane a cikin mabambantan addinai da yawa har cikin addinin musulunci sukan ɗibo abubuwan da tunaninsu ya ba su cewa bautar Allah ne to amma a wurin Allah menene ibada so da dama malamin firamare zai sa wa yaro 1 plus 1 sai yaro ya ce 4 a wurin yaron ansa ce amma a wurin malamin ba ba ansa ba ce ko kun gane jama'a saboda haka a wurin Allah mece ce ibada kai musulmi sai ka saurara da kyau don kai ibadar da za ka je ranar kiyama Allah ya auna maka ita daidai don ya tattali sikelinta ka taɓa ganin an gwada bulo a kan sikelin da ake gwada nama to Allah yana da ma'auni ranar lahira wannan ma'auni yana gwada ayyuka ne waɗanne irin ayyuka waɗanda Allah ya ce a yi in ka zo da aikin da ba Allah ya ce a yi ba ba za a gwada ba shine fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko gwadawa ba za a yi ba jama'a mun fahimta saboda abin da ake so ka zo da shi shine sallah azumi zakka hajji aqida tauhidi sai ka je ka zo da wasu abubuwa wanda kai ka san sunan su to Allah ba shi da ma'aunin su misali shine in ka tashi tafiya abin da ake sa rai ka zuba a kudin a aljihun ka kudi abin da ake sa rai a cikin akwatin ka ko jakar ka shine suturu da yan abubuwan ka na tsaraba to da ka tashi tafiya sai ka samu kasar filasta ka dankara a cikin aljihunka ka suka cika ta ka samu siminti da yashi da duwatsu sai ka cika akwatinka kai nishi da kyar ka ɗauka ka je yan kamasho suka sauke ka da kyar sai da mota ta gama cika kaf an kama hanya ba a tafi sakkwato an je hunto sai aka ce a kawo kuɗin mota kana da kuɗin mota baka da kuɗin mota ka ga kayan banza ga wahala ka wahala ka wahalar da yan kamasho ka wahalar da karan mota ka tara wuri kai kanka kana tafiya rigarka tana jan ka ƙasa sannan kuma duk wannan nauyin ba zai biya maka bukata ba to duk wanda ya je lahira da wani aiki ba ibada ba matsayin da zai samu kanshi kenan matsayin da zai samu kanshi kenan shi yasa karka sake kai sai in an ce kai idan aka ce kai 99 karkai 100 idan aka ce kai 33 karkai 35 karka sake karka rage karka ƙara idan aka baka question paper na physics saboda ka ƙware da biology sai ka bi ka rubuta biology amma abubuwan da ka rubuta fa daidai ne malamin da ya bada question paper na physics zai maka maki ka ci baka ci ba da kai da wanda bai bada ne sai fa an aka ce kai sallah azhar idan ka tashi kai abin nan sallar tarawih a wannan lokacin ba ta ba kaga sallah azhar raka'a hudu ce tarawih raka'a goma ce to Allah baya son goma a lokacin hudu yake so idan aka ce kai wutiri raka'a daya sai ka tashi kai sallar roƙon ruwa raka'a biyu Allah baya so to shi ne kyakkyawan misalin da na saba ina yi duk lokacin da ka ɗebo abinci ina kake kaiwa bakinka to ka tura shi hanci ka gani kuskure ne kai amma ka ci gaba da turawa zai kai inda kake so ka kai amma za ka gane kayi kuskuren channel hanyar bin ne kawai ka kuskure kenan yanzu mutumin da yake da mota in yi sai injin oil a ina yake sawa a cikin inji in yi sai man fetur a tanki yake sawa to ka canza ka ga mota za ta tashi to wannan ita ce gwagwarmayar da muke da mutane mu ahlus sunna in muka ce ka yi kaza sai mutum ya ce kazan ne ba kyau a'a ba a ce ba kyau ba amma ka ɗauke shi ka yi shi ba idda aka ce ba ba yadda aka ce ba don haka ba zai samu karbuwa ba shi ne nace kullum ka je local government ka share sakatariya ta local government tun karfe bakwai har karfe hudu a tashi har wata ya cika amma fa ba a dauke ka aiki ba sai aka zo aka yi layi ana biyan albashi za a baka za a baka ba baka da hujja amma kayi aiki ko ba kai ba amma wa yi ka amma aikin da kai mai kyau ne ko ba mai kyau ba mai kyau ne kun fahimta jama'a to ya kamata kenan ashe tunda al'amarin ibadan nan haka yake ya kamata mu san ibada sai malam yace wal ibadatu fil lugha min adh-dhilla yuqalu tariqun mu'abbad wa ba'irun mu'abbad ay mudhallal a harshen larabci in aka ce ibada ana nufin kaskanci don haka zaka ji laraba suna cewa tariqun mu'abbad hanyar da aka kaskantar da ita ma'ana tattaka ta ake tattaka ta ake tattake ta ana binta ba ta da wata daraja wa ba'irin mu'abbad haka kuma raƙumi wanda ya zama muzallal wanda ake hura shi ake hawan shi ake taka shi ake ɗiban kaya a kai wato kenan in ka dubi kalmar ibada a harshen larabci tana da alaƙa da nuna kai ba kowa ba ne kai ba komai kake ba ba a bakin komai kake ba asalin abin da ibada take nufi a larabci kenan abin da aka mai da shi ba a bakin komai ba wa fi shar'i amma a cikin shari'a fa ibaratun amma yajma'u kamalal mahabba wal khudu wal khawfi malam yace ibada wata kalma ce wadda ta tattaro cikakkiyar soyayya ga wanda kake bautawa da cikakken kaskantar da kai gare shi da kuma cikakken tsoro gare shi don haka jama'a dukkanin sanda kake ibada ka lura waɗannan abubuwan guda uku su zo na farko kana ibada gawa ga Allah to kana son Allah ko ka kana bauta mai kana kin shi to in har kana kin Allah to duk tsarkin ibadarka ibadarka ba za ta karɓu ba na haka matakin farko sai ya zama kana son shi a nan ne Allah yake cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'mini suna tsananin son Allah to haka ake so abu na farko kenan abu na biyu fa ya zama kana da hudu kana da kankan da kai to kankan da kai jama'a idan sallah ce fa wasu suna kuskure sai su dauka in aka ce sallah kankan da kai sai ga wani ya tsaya ya haka ba haka ne kankan da kai ba dan ta iya yiwa kana haka nan kai doro fa amma kana tunanin Najeriyan fim ne da kabaro kana kallo ka gana kankan da kai abin da ake nufi da kankan da kai shine zuciyarka ta karaya ta mai da kai kanka ba komai ba a gaban Allah don haka ko da ka tsaya haka ana ganin ka ƙiƙam amma a zuci ka karaya ga Allah to ibada ta samu sharaɗi na biyu kenan sharaɗi na uku kasancewa in baka bauta wa Allah da waɗannan siffofin ba yana da wuta da zai saka to shine sai ka rinka bautar kana jin tsoron azabar shi shi yasa kaga muminan nan da suka yi imani da annabi Musa suka kafirce Fir'auna masu sihiri me suka ce sai suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun mun yi imani amanna bi rabbi Musa wa Harun rabbil alamin ma'ana abin da muke so in kai mu gare shi shine imani da suka yi da ainihin Allah ubangijin halittu wanda yake shine kuma Allah annabi Musa da Harun lazimin wannan imani shine ne lazimin wannan imani shine fir'auna zai azabtar da su da kisa bayan kisan sai ne shikenan to Allah madaukakin sarki kai tunanin cewa idan ba ka yi wannan sallar ba in ya kashe ka anan shi kenan ba shi kenan ba akwai saura to duk wani wanda zai maka barazana ga formula sun baka inna ma taqdi hadhihi alhayatid dunya wannan rayuwar duniya ce kawai baka iya duk wanda ya azabtar da kai karshe ya kashe ka daga kisa sai ne shi kenan to amma Allah fa in ya kashe ka to sannan ne ma zai fara azaba a ƙarƙashin wannan dukkanin azumi da kake da sallah da aikin hajji da faɗin kalmar la ilaha illallah ya zama kana faɗi ne don soyayyarka ga Allah domin ƙasƙantar da kanka da ladabinka ga Allah domin jin tsoron Allah maɗaukakin sarki malam ya ce wa qaddama al-maf'ula to yanzu zai fara tattauna wata magana ita ce ka duba a ayar kamata ya da a larabci ne gama gari wanda ba ƙur'ani ba ba sai a ce na abudu iyaka na abudu iyaka amma sai muka ji ya ce iyaka na abudu kai muke bautawa me yasa a larabci ake fara gabatar da irin wannan maf'uli wato wanda ake bauta madadin a ce muna bautarka muna bautarka sai ya ce kai muke bautawa kai kaɗai muke bautawa sai ya ce wa huwa iyaka wa karrara sannan ya sake maimaitawa madadin ya ce iyaka na abudu wa nasta'inu sai ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu ya sake maimaitawa sai ya ce lilihtimani don ya nuna maka muhimmancin wannan magana wal hasr da kuma ya nuna maka cewa kadai ba a bauta wa kowa sai Allah ga yadda abin yake da hausa shine kai kadai muke bautawa kaga wani ba zai shigo ba cikin magana amma aka ce muna bauta maka kai zai iya zama dawani amma kai kadai muke bautawa ko kai muke bautawa to wani ba zai shigo ba don an fara gabatar da shi ko kun fahimta to wannan shine hasru din sannan al-ihtimamu kuma don nuna muhimmancin wannan ibada da neman taimako ga Allah shi yasa kace kai kadai muke bautawa ka sake cewa kuma kai kadai muke neman taimakonka ba sai ka ce kai kadai muke bautawa da neman taimako amma kaga sai ka maimaita don ka nuna muhimmancin maganar malam ya ce fassarar ta shine aula na abudu illa iyaka wato mu ba ma bautawa kowa sai kai wala na tawakkalu illa alaika kuma mu ba ma dogaro ga kowa sai ga kai wa hadha huwa kamalu ta'at wannan ita ce cikakkiyar da'a idan shi kadai kake bautawa kuma gare shi kadai kake dogaro to kun ga mushrikan makka da suka ki fadin waɗannan kalmomin fa saboda sun san ba a fadin waɗannan kalmomin kuma a dawo a yi ƙarya shi yasa suke gani in suka faɗa to daga ran nan ba sauran kafirci to su kuma sun yanke shawarar ba za su daina kafirci ba don haka juyin duniya sai su ki faɗi ashe a yau musulmi suna buƙatar a rinka fassara musu qur'ani don su san me suke faɗi saboda ba zai yiwu kana faɗin magana ba kuma kana saba mata kana cewa kai kaɗai muke bautawa amma da zarar an zo an ce ga mayu sun kama ɗanka sai ka tafi wurin 'yan tsibbu ba sai ka ce to wanda muke bautawa bari mu je wurin shi ala gafarta mala a karanta mana qur'ani ga matsala ta samu sai a karanta maka qur'ani maganar wanda ake bautawa da wannan magana kuma za a nemi magani sannan in ka tashi aure sai ka sake duban menene shi wannan da kake bautawa ya ce sai ka ga akwai a cikin littafin shi in ka zo za ka siya ko ka sayar ciniki sai ka sake duba littafin shi me ya ce idan ka haifi ɗa yaya za ka yi mai sai ka duba littafin shi ne ya ce don haka alƙur'ani jama'a shi ne hujjar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko wa bayi akan duk abin da suke nema a rayuwarsu ba kamar sauran littattafai ba ne waɗanda za ka samu akwai zikirori a ciki amma babu bayanin ibada ko akwai ibada a ciki amma babu bayanin zikirori alqur'ani komai ake bukata akwai to duk musulmin da wata bukata ta kama shi har yi wa qur'ani tawaye ko to ƙarya ike da yake cewa iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in domin kana bauta mishi amma ka tashi neman taimako ka tafi wurin wani da a ce irin yadda masu fadanci suke taruwa a fadar gidan yallaɓai da masu bukata in sun je gaban ranka ya daɗe irin yadda suke kwantar da kai da haka suke yi wa Allah da ba su samu matsala a cikin abin da suke nema ba amma sai ka ga mutum in ya tafi gidan yallaɓa yana neman a auna mishi shinkafar da zai ci ka je ka ga irin ladabin da yake yi ya amma idan ya taho gurin Allah fa sai ka ga cewa gaba ɗaya ba shi da ladabi ba shi da istikana baya nuna karayar jiki gaban Allah maɗaukakin sarki don haka malam yake cewa waddini yarji'u kulluhu ila hadainil ma'anayni yace addini gaba ɗayan shi yana koma zuwa ga waɗannan ma'anoni guda biyu ne dukkanin addini sai ya zama Allah kaɗai ake bautawa kuma wurin shi kaɗai aka dogara to in ka dogara ga Allah shi kenan duk duniya in ba sa yi da kai baka da matsala allazina qalu inna allaha allazina qalu inna an-nasa ijtama qad jama'u lakum فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل aka zo aka ce wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane fa sun taru a kanku don duk duniya ce lokacin ta taru akan annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai kiristoci sun taho yahudawa mushrikai masu bautar rana masu bautar wata aka zo aka ritsa annabi a madina sallallahu alaihi wa sallama aka ce saboda faɗa yake da kowa to gwamma a haɗu a maganin shi in ya so kowa ya koma ya zauna lafiya don haka a wannan lokaci munafukai sai suka rinka zuwa suna tsorata sahabbai suna cewa kai an yi muku taron dangi ba za ku iya menene ne suka ce sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya wadace mu kuma madalla da wakilci irin na Allah bature ne ya musulunta jama'a a ingila dan shi ya kamu da rashin lafiya likitoci suka kada suka raya suka kada suka raya shi kuma bature ya iya haƙura ya ɗauke ɗan shi wannan sai suka yi shawarar cewa za su yi wa yaron wani aiki na musamman wanda ko ya tashi ko ba ya tashi ba bature in ya da musulmi ne amma ya zo ya sa hannu da ya zo sa hannu ya yi shuru sai sa hannu sai ce hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil shikenan ashe sun gabi da yaron ne sai suka je suka sa guba a cikin sirinji sai suka tsira mai allurar guba ana tsira mai bayan lokaci guba ta ratsa jikin shi kawai sai yaro ya tashi tar matsatsau ya warke hasbi Allah wa ni'mal wakil duk abin da ya same ka ka zauna ka yi ta ba za mu ce maka kafa dubu ba ba za mu ce maka kafa ɗari ba zauna ka yi da gwargwadon yadda ya sauƙaƙa hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil duk abin da ya same ka ka zauna kai hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil duk yadda ka ɗauka kai da lafazin daidai ne hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil duk halin da ka samu kanka shikenan Allah ya ishe ka kuma madalla da wakilcin Allah to yanzu ka tattaru ka koma gaban Allah kenan sai ka ga wannan da yace wallahi tallahi ba zai kaza ba kaza kaza kaza kaza sai ka ji ya bugo waya yana neman ka sai ka ga kamar ba shi ba saboda dama zukatan bayi a hannun Allah suke to Allah madaukakin sarki yana juya su yadda ya so ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'a ina fata an gane malam ya ce wa hada kama kala ba'du salafi kamar yadda wasu malaman farko suka ce al-fatiha sirrul qur'an ita fatiha ita ce sirrin alqur'ani wa sirru hadhihi al-kalma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan kuma wa sirruha hadhihi al-kalma ita kuma fatiha sirrin ta shine wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita fatiha ita ce sirrin alqur'ani ma'ana ita ce dalilin da ta sa aka saukar da alkur'ani tana ɗauke da wannan sako to ita kuma sirrin nata fa yana cikin iyaka na abudu wa iyaka nasta'in fal awwal tabarru'un min shirki kaga dai magana farko baran baran kai da shirka lokacin da kake cewa iyyaka na'budu ma'anarta ɗaya da la ilaha illallah ka ce ba ka ba shirka sai Allah kaɗai za ka bautawa wasani tabarru'un min alhauli wal quwwa wattafwidu ila Allah azza wa jalla bangare na biyu da kuma ka ce wa iyyaka nasta'in nan kuma ka kubuta daga duk wata dabara da ƙarfi ne ka fawwala al'amari ga Allah kamar kana cewa ya Allah ba ni da ƙarfi ba ni da dabara duk gaba ɗaya na tattara na koma gare ka kai ne ƙarfi na kai ne dabara ta ina fata an gane saboda haka kaga a cikin wannan ainihin wato aya guda ɗaya akwai tsantsar tauhidi akwai barranta da shirka daga shirka a cikin wannan aya guda ɗaya akwai tabbatar da cewa ka miƙa al'amarinka ga Allah malam yake cewa wa hadhal ma'ana fi ghairi ayatin min alquran irin waɗannan ma'anonin suna nan a ayoyi ba wai guda ɗaya ba ba biyu ba suna nan ayoyi da yawa a qur'ani ayoyin alqur'ani da ke tabbatar da dogaro ga Allah imani da Allah cewa al'amari yana hannun Allah suna da yawa kama qala Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace fa'budhu ka bautawa Allah ya kai bawan Allah وتوكل عليه كدوغرة الله وما ربك بغافل أما تعملون Allah bai gafala ba game da duk abin da suke aikatawa in ka koma cikin wata kira'a ko riwaya wa mallahu bi ghafilin amma ya amaluna duk abin da makiyanka suke maka baki ɗaya ka ci gaba da bautar Allah kana dogara ga Allah Allah bai gafala ba game da abin da suke aikatawa sannan kai bawa ka ci gaba da bauta kana dogaro ga Allah kar ka taba daukan cewa Allah bai san da kai ba Allah bai gafala ba game da duk abin da kake aikatawa jama'a wannan na daga cikin abin da yake sanya mumini duk inda yake sai ka yana bin dokar Allah saboda ya san cewa duk abin da yake Allah yana nan yana sane a wani wuri cewa yake bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna bayan Allah yana nan kai ka san yana sane to kuma Allah yana nan da wasu mala'iku da ya aje suna ta rubuta duk abin da kake aikatawa Allah ya taimaka sannan wani wurin cewa Allah yake kul huwar rahmanu amanna bihi ka ce shi Allah shi ne mai rahama wanda muka yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara a wani wuri rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Allah shine ubangijin gabas da yamma babu wani abun bautawa in ba shi ba kai bawan Allah ka yi kokari ka ɗauki Allah shine wakilinka shine majibincin al'amarinka malai cewa kazalika hadhihi al-ayatul karima to haka wannan aya mai girma ma da ta zo tana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tana tabbatar da bauta ne ga Allah kuma tana tabbatar da cewa ka miƙa al'amari a wurin Allah ina fata an gane idan kuka dubi waɗannan ayoyi a yadda suka taho sun taho ne kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahma a nan duniya mai gamsasshiyar rahama keɓantacciya ga muminai malik yawmiddin Allah mai mallaka a ranar sakamako to kaga anan kana magana ne ba da Allah kai tsaye ba kana magana ne da bamirin suna kana cewa godiya ta tabbata ga Allah Allah ne mai rahama Allah ne mai jin kai Allah ne mai sarauta to kuma nan sai aka ji ka koma kana cewa iyyaka na abudu sai aka ji kuma ka zo kana magana da shi kai tsaye kun ga ka canza salo ko me yasa malai ce wa tahawwulul kalami min al-ghiba ko min al-ghaiba ila al-muwajaha bi kashil khitabi wa huwa munasaba لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى wato asalin abin da ya ja haka da farko fadanci kake to in ka zo fadanci ka san kakan yi sama sama kakan yi nesa nesa idan ka ga cewa fadancinka yana shiga to kaga a lokacin kuma sai ka dawo ka mai da kanka dan gida wato a lokacin da ka fara cewa bismillahir rahmanir rahim baka ce bismikallahumma rahmanir rahim ba sai kai kace bismillahir rahmanir rahim yanzu ka fara shigowa fadar Allah ne kana cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to da tafiya ta tafiya sai ka ɗauka to yanzu fa ka yi fadanci da gwargwadon yadda ka samu shiga ka matso don haka sai ka fara cewa iyaka na abudu yanzu ka matso kusa don haka sai kake cewa kai kaɗai muke bautawa ko kun fahimci hikimar farawa da bamiri wanda yake na ainihin ghaiba amma kuma sai ka ƙare da bamiri da kafu na ainihin khitaba malam sai yake cewa wa habara bayna yadayillahi falihaba qala bawa yanzu ya ɗauka cewa to ya gama isowa gaban Allah dan haka yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fi hadha dalilun ala anna awwala sura khairun min Allah khabarun min Allah ta'ala bis sana'i ala nafsihi al-karima a cikin wannan karatu akwai dalilin da ke nuna cewa farkon surar nan labari ne Allah yake bayarwa wajen yaban kanshi bi jamili sifatihi al-husna ta hanyar nuna siffofin shi din nan kyawawa cewa masu daraja ne wa irshadin li ibadihi an yusmu alaihi bizalika kuma Allah yana nuna wa bayin shi ne cewa in za su yabe shi ga yadda za su ce kamar Allah yana cewa ne qulu alhamdulillahi rabbil alamin qulu arrahmanir rahim qulu maliki yawmiddin to in kuka faɗi haka kun yi yabo to tunda kun yi yabo to ku fara faɗin bukatunku ku to sai kuma ka zo kana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ina fata an gane to sannan sai malam yake cewa wa li hadha la tasihhu salatu man lam yaqul zalika dan haka duk wanda bai faɗi alhamdulillah rabbil alamin bai karanta fatiha sallar shi bate ba wa huwa qadirun alaihi amma fa in yana da ikon yayi ta na daga cikin iko shine ne ka zama kana magana yanzu kurma da daidai da ba zai iya cewa alhamdulillahi rabbil alamin ba ba za ka ce sallar shi bace ba haka mutumin da lafiyar shi kalau sai wata annoba ta sauka a bakin shi ya zama baya iya magana ba zai iya karatun fatiha ba ba za ka ce sallar shi bace ba to haka mutumin da ya zama yau ya musulunta ya tashi zai yi sallah in ka ce ya sallah ya karanta fatiha da me zai yi bai iya ba haka musulmin da ya daɗe a addinin musulunci amma saboda haka Allah ya shi ya kasa haddace fatiha karkai mamaki ka ce ya za a yi wallahi da za ka binciki tsofaffin nan namu yanzu 'yan shekara saba'in tamanin wani bai iya fatiha ba saboda a cikin rufin asiri ake na babbar riga da rawani dattijo ne shi ba liman ba da ran da aka tura shi limanci aka ce baba wuce kai sallah magariba sai ga ya turje asalin dalilin turjewa shine bai iya ba karkai mamaki za ka samu dattijo ɗan shekara saba'in bai iya fatiha ba bai iya tahiya ba bai iya salati ba to shi yasa yana daga cikin aikin malamai dole ne su samar da yanayi nau'i nau'i waɗannan tsofaffi iyayenmu ne waɗannan tsofaffi kakanninmu ne su suka ɗaura auren iyayenmu amma sun samu kansu a wani lokaci wanda a da malamansu ba su damu su karantar da su ba inda haka ban za ka ga yaro wani tun kafin ya iya yaren uwarshi ya iya karatu saboda ko ina karatu ake ko ina islamiyya ce ko ina karatun qur'ani ne an taɓa samun lokaci a ƙasan nan wadda in ka zo ka ce za ka musulunta sai sun caje ka ka kawo rago in ka kawo suka cinye sai sun nemi na babanka sai sun nemi na mahaifiyarka mutanen da suka yi maka haka yaushe za su musuluntar da kai su koya maka karatu daga baya ne aka gane muhimmancin haka to abin da muke nuna al'ummar musulmi shine ba wai fa sai sabon musulunta ba har waɗanda aka haifa a musulunci wasu ba su iya fatiha ba wani kuma yana nan ya iya ta amma kakkar matsawa iki alhamdulillahi rabbil alamin yake ce arrahmani arrahimi مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين haka yake to wannan fa da shi da wanda bai iya ba duk ɗaya ne hasali wanda bai iya ba ya fi wannan zaman lafiya domin a cikin kalmomin shi da ya faɗi akwai kalmomin larabcin da ya ɓata su madadin yabo sun koma muna na ladabi ga Allah saboda haka malamai akwai aiki na evangelism akwai aiki na yada saƙon Allah ku je ku shiga ƙauyuka ku kafa makaranta da za a ware aji na tsofaffi ka je ka samu tsofaffi mata wata dattijuwa ta kai shekara 60 ko 70 salati da annabi bata iya ba za a je gidan ɗaurin aure a ce salati goma ga annabi sai ka ji dattijo yana cewa salati goma ga annabi salati goma ga annabi salati goma ga annabi bai san salati goma ga yana ɗaukar salati goma ga annabi da san kira ya faɗi haka ake faɗi shine salati goma ga annabi duk waɗannan sai an koya musu addini jama'a wajibi ne sai an koya musu a samar da yanayi wanda ɗan shekara saba'in in ya waiga sai ga irin shi ne ɗan shekara sittin ko saba'in amma ku ɗauko makaranta ku buɗe samari ne zalla 'yan shekara sha biyar sha takwas ashirin baki da ɗan shekara saba'in ba zai iya zuwa ba saboda in yi wani abin zai ga ya abin kunya in yi wani abin zai ga ba a mai dariya amma in ya waiga ga irin shi ne fa to duk akwai buƙatuwar waɗannan abubuwan a samar da su jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to bayan da malam ya kawo wannan ka'idar cewa duk mutumin da ya zama bai karanta suratul fatiha ba ba shi da sallah matukar yana da iko sai ce kama ja a fi sahihaini an ubadata bin samiti anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala hadisi ya zo cikin bukhari da muslim daga sahabi ubada yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثي أتكن صحيح مسلم كدغ أبو هريرة من ذن الله تواي يقول الله تعالى الله مأوك كن سركيتي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نارب صلى تكانينا دباوانا كشي بيو أبن بيجي نفي صلى أنا ita ce fatiha fa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin sallan nawa ne rabi kuma na bawa na ne wani abdi ma sa'ala abin duk da bawa na ya roƙa zai samu jama'a ku ji fa Allah ne da kanshi yake cewa duk abin da ka roƙe shi za ka samu sannan a ƙur'ani ne yake cewa a fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي idan bayi suka tambaye ka ina nake Allah a kusa yake ko a nesa yake ka ce musu Allah a kusa yake don haka su ta bautawa Allah su ta roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki zai karɓa ibadar Allah maɗaukakin sarki zai biya musu bukata hadisi ya zo cikin sahihu muslim kuma wannan hadisi da zo cikin sahihu muslim da wannan lafazin da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangijinmu mai albarka da ɗaukaka yana sauka ƙarshen kowane dare yana shela yana cigiya yana cewa wa zai bauta min in karbi ibadar wane ne zai roƙe ni in amsa mishi yasa karka sake baka addu'a to musamman addu'a ƙarshen dare musamman ranar juma'a musamman in an kira sallah kafin a tada ikama sannan in Allah ya sa ɗaya daga mahaifanka na da rai sun kai girma ya kai musu ka rinka sa su suna daga cikin waɗanda in suka yi maka addu'a ta fita limamin garinku musamman mahaifiyarka to duk waɗannan na daga cikin sabubba da za ka bi wajen Allah maɗaukakin sarki ya karɓa maka addu'arka. ka Allah ya ce wa abdi ma sa'ala abinda bawa na ya roƙe ni zan bashi idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai qala hamadani abdi sai Allah ya ce bawa na ya yabe ni wa idza qala ar rahim idan ya ce ar-rahman rahim qala asna alayya abdi sai bawa Allah ya ce bawa na ya yaba mini wa idza qala maliki yawmiddin قال الله مجدني abdi idan bawa ya ce maliki yawmiddin sai ubangiji ya ce bawa na ya girmama ni wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan bawa ya faɗi wannan aya qala sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wannan tsakanina da bawa na ne ya ce zai bauta mini to bauta gare ni ya ce kuma zai nemi taimako a wurina ni kuma in bashi kaga rabi nawa rabi na shi wani abdi ma sa'ala sai Allah ya sake cewa abin duk da bawa na ya roƙe ni zan ainihin bashi fa idza qala ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إذا باوا يكرنت وأن آية تقرشي في الله مدعوكين سلكي سيتي هذا لعبدي waɗannan duk addu'o'i ne bawa na yayi wali abdi ma sa'ala abin da bawa na ya roƙe ni zan bashi yanzu in ba karanci na Allah ba kai kake da abu kuma kai kake shela a zo a karba ashe daga nan za ka gane wasu wurare da Allah maɗaukakin sarki yake cigiyar wane ne zai bashi bashi wane ne zai bashi rance ashe yana son ya jaraba bayan shi ne tun da shela yake yi ku zo ku tambaye ni in biya muku bukata rannan sai ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah bashi kyakkyawan bashi to abin da ake so ka fahimta Allah yana so ya jaraba ka ne idan ka ɗibi kuɗi ka gina masallaci to ka baiwa Allah bashi idan ka ɗibi kuɗi ka gina rijiya ka baiwa Allah bashi duk waɗannan abubuwan bashi ne kake baiwa Allah ba don yana da talauci ba sai don yana son ya jaraba ka so da dama mai gida ne sai matar shi ta bugo waya ta ce yau ba a yi cefa ne ba a gidan nan sai ce ki mana cewar ki din nan dalili ne akan ba shi da wadata a'a yana da wadata wani lokaci yana son ya jaraba ta ne tana iya ajiye kuɗi yana son ya jaraba ta ne tana da ruwa ran da ya shiga halin babu yaya rayuwa za ta kasance to Allah yakan jaraba bawa da yadda ya so to kar ka sake ka gaza cin jarabawar Allah ka zama kana iya fitarwa kana iya aikin alkhairi kana iya yin sadaka kana iya yin zakka kana iya kai ɗauki to waɗannan abubuwan su ne Allah ya kira da bashi amma yahuda da yake ba su da kunya sai suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ashe Allah talaka ne mu ne masu wadata tunda bashi yana neman bashi a wurin mu shine Allah ya ce laqad sami Allah qawlan ladina qalu inna Allah faqirun Allah ya ji fa amma duk da haka sai saukar da aya yace to a gaya musu cewa Allah ya ji wannan zagin da suka yi wa Allah Allah ya ji amma wannan fa bai sa gobe kuma yahudawa su sake zagin Allah akan wata kabiyar ba gobe kuma sai suka ce yadullahi maghlula Allah hannun shi a makala ike yana da mako Allah marowaci ne sai Allah ya ce hullat aidihim Allah ya murɗe hannayensu wa lu'inu bima qalu Allah wadaransu Allah ya tsine musu albarka saboda wannan kalma da suka faɗi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha hannayen Allah a shimfiɗa suke Allah na ciyarwa yadda ya so to musulmi a yau da a ce ni'imar da Allah ya mana a duniya muna ainihin lura da ita muna gode mishi da ba a samu wani musulmi ya zauna cikin yunwa da talauci da kaskanci saboda duk duniya yau statistically duniyar musulmi ita tafi arziki fiye da ko'ina amma kuma yau musulmi su suka fi talauci fiye da ko'ina a cikin musulmi ake samun mabaratan da ba a samu a cikin wasu al'umma. kuma bara dalili ne na yunwa da kaskanci da talauci to asalin matsalar da ta faru ita ce wasu masu wadatar ba sa fitarwa ba sa yin abin da ya kamata wani yanayin kuma su talakawan ne ba su da godiyar Allah yanzu ba za ka samu almajira ta fito karfe bakwai na safe ka ce mata inna me kika fito ne ma sai ta ce ta fito bara sai ka ce mata nawa kike samu kullum